أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وبعد آه إن شاء الله تيجي بدأ كواتين لتاهي ملك الأحكام a darasi da ya gabata mun dakata ƙarƙashin kitabu sahau insha Allah ya zamu tashi a mun mun dakata dai ko ƙarƙashin babu babu eh babu filqawaji zamu tashi yau babu sujudi sahau kenan dai muna cikin kitabu sala malai kita babu sujudi sahau babu da zai yi magana dangance da abin da ya shahi as-sahau as-sahau shine rankanuwa mantuwa to mantuwa a cikin sallah wannan babi ne mai girma a cikin fikihu balma wannan shine gimshikin sallah ma'ana za a gani sallah da akwai yawan mutum sallah duka wannan mai sauki ne ya iya sallah sujada da huku da karatu da komi da komi to amma rikici shine idan ya samu wata matsala a cikin sallah zai ya gyara ta to da haka wannan babi ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske malamai suna cewa ita rafkanuwa abin da yasa aka sharɗanta ta a cikin sallah a akun sababin da yake sa a yi rafkanuwa shine in ma ya zamanto ƙari da aka yi a sallah ƙari tabbatacce ko kuma ragi tabbatacce ko kuma shakka a cikin ragi ko cikin ƙari shakka a cikin ragi ko cikin ƙari malamai suka ce an shar'anta rafkanuwa ne saboda yarda da nuna yarda ga ubangiji subhanahu wata'ala ma'ana mutum ya yi kuskure a cikin sallar shi kuma ya zo ya sake gyarawa sannan kuma don saboda a a abu yake cewa a ba shetan kumiya a ba shetan kumiya saboda shi shetan shine ya sa mutum ya samu matsala a cikin sallar shi ya sa mushi wasi wasi to amma duk da wannan ko mutum ya zo ya gyara wannan sallar ta sannan shedan Allah ya umarce shi yi sujada daya shi kuma ya kasa yau ga dan adam ya zo yana ta sujada a rayuwar shi sannan kuma don saboda mutum ya cike wannan gifi da ya samu a cikin sallah amma na yake cewa alhadisul awwal ba'da mi'a hadisi na farko kenan hadisi na ɗari da ɗaya ko عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاه العشي قال ابن سيرين سماها ابو هريره ولكن نسيت انا قال وان حديث daga abdullahi muhammad akwai muhammad ibn sirina ɗaya daga cikin tabi'ai ɗaya daga cikin manyan tabi'ai ɗaya daga cikin kuma manyan almajirai na abu huraira ya rawaito daga abu huraira da Allah tabbata da shi yake cewa salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mana sallah yake cewa ihda salatul ashiyi ɗaya daga cikin salloli na rana ɗaya daga cikin salloli na rana wane ne sallolin rana azhar ko la'asar ɗaya daga cikin su yake cewa a sammaha abu huraira abu huraira ya ambaci kowace sallah ce ma azhar ko la'asar ya ambace ta yake cewa walakin da su to ana sai da ni na mance ta amma ruwaye sun sun yi cewa sallar la'asar ce fa salla bina rak'atayn kaga sallar la'asar sallah raka'a hudu ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo sai ya raka'a biyu fa salla bina rak'atayn sai manzo Allah ya yi mana da raka'a biyu summa sallama sai manzo Allah ya sallame da ya sallame faƙama ila khashbatin ma'arudatin fil masjid sai manzo Allah ya tafi zuwa wani icce wanda aka je aka sa shi a masallaci wanda aka aka ajje shi a masallaci za ga ko masallatai irin na wannan irin na gida za ga ana ajiye wasu itatuwa a yanke za ka cewa kamar a yanke irin irin wannan gawo gawo ko wannan sai a zuwa ajiye shi yanda dai ake wajen zama a cikin masallatai da icce to a yake cewa manzo Allah ya tashi zuwa wani icce wanda aka zo aka ajiye shi a masallaci fattaka alayya sai manzo Allah ya dan ya ringe sa akan wannan a ya jinginu kace ya jinginu afwan ya jinginu ko ya dogaru akan wannan iccen ka annahu ghadban idan ka ganshi a wannan lokacin kamar kamar yana cikin hushi manzo Allah bai ma kowa magana ba ko ya je zauna a wannan icce ya jinginu da wannan icce wa wada'a yadahu limna al-yusra manzo Allah ya dora hannun shi na dama ya ɗaga hannun shi na dama akan na hagu wa shabbaka baina asabi'ati wa baina asabi'i maza Allah ya wawa tsakanin hannu ya hada fon ya hada tsakanin hannuwan shi wa wada'a khaddahu al-ayman ala zahiri wa wada'a khaddahu al-ayman ala zahiri ala zahiri kaffihi al-aysar sai manzo Allah ya ha eh nan ya kawo ni wata wani kawai ko ana ku bai kawo so shikenan wani wata labi wa khawayat su amana ya kani manzo Allah sai ya dora sai ya dora gehen ya gehen da ake cewa kuncin shi na dama ya dora shi akan tahin hannun shi na hagu wa kharajati sur'an min abwabil masjid masu gaugawa daga an ƙare sallah wanda daga an ƙare sallah ko azkar musa yi tuna san wuta daga cikin masallaci qalu fa qalu da wani lokacin da mutane sai suka ce a qusurati salatu sun wai an an rage sallah ne an takaita sallah ne an maido ta zuwa biyu ne daga hudu an maido ta zuwa biyu yake cewa wafi da ƙauni abubakar wa umar a cikin mutanen da suke sallah nan akwai abubakar akwai umar fahaba an yi kallimahu sai suka yi ƙwarjini su tambayi mazalla mana mazalla ya musu ƙwarjini su tambaye shi saboda suna gani ya za su tambayi mazalla bayan su habbai da da biyayya game da mazalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa wafi da qaumi rajulun fi yadihi qulun a cikin wanda suka yi sallah akwai wani mutum mai tsawon hannu ko ka ce a hannun shi akwai akwai tsawo mai tsawon hannu ne wanda yana da dogon hannu yuqalu lahu dhul yadayn ana ce mashi dhul yadayn fa qala ya rasulullah sai ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anasita am qusiyatu salashin manzon Allah an yi mantuwa ne ko kuma dai an rage sallah ne qala sai manzon Allah ke cewa lam ansa ban mance ba wa lam tuqsam sannan ko ba a rage sallah ba a lokacin nan manzon Allah yana da yaqini akan abin da yayi kafin kuma ya tambaya fa qala sai manzon Allah ya tambayi al'umma yace akama qala zulaydaini shin kamar yadda zulaydaini ya faɗa cewa an rage sallah ne qalu na'am sai suka ce na'am ya rasulullah a lokacin nan ku fa taqaddama sai manzo Allah ya gabata ya shiga sallah fa salla ma taraka manzo Allah sai ya sallaci abin da ya bari sai raka'a nawa ya bari raka'a biyu sai ya sallace su da ya sallace su summa sallama sai manzo Allah ya sallama summa kabbara wasu da musu da sujudi sai manzo Allah yana zamnan sai yi kabbara da yi kabbara summa sajada sai manzo Allah ya yi sujada a summa kabbara manzo Allah da ya kabbara sai ya yi sujada kwatamcin sujudar shi da yayi ta sallah ko kuma ta yi ta tsaho sun ma rafa a rasa ka kabbara sai manzo Allah ya dago kanshi daga daga sujada sai yayi kabbara sun ma kabbara sai manzo Allah ya ƙara kabbara yayi sujada kwatamcin sujudar shi ko kuma ta yi sujudar shi tsaho sun ma rafa a rasa wa kabbara sai manzo Allah ya dago kanshi yayi kabbara kenan ya dago kanshi daga daga sujada sai yayi kabbara sai ta fawo ma sa'alu fawo ma sa'alu sun masallama yawa suka tambaye shi sun tambayi ibnu sirina cewa sun masallama sai kuma yi sallama ƙala sai wuri sai nake cewa fano bi'itu hai aka bani labari aka ce anna imar ibn husayn alwaya ta imar ibn husayn sai ke cewa sun masallama sai manzo Allah ya yi sallama wannan hadisin malamai suke cewa shine asali abin da ya shahi babi na sujudu sahwi ko a ce kusan shine umda shine hadisin da yazo ya nuna ya ya hakaito a kwace daga cikin waƙiya da ta faru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yana sallah a halin mantuwa manzo Allah da yi ban rak'o'i guda biyu kaga wannan zai nuna maka cewa yanzu idan ina sallah a sallah mai rak'a biyu mai rak'a hudu afwan sai ne rak'a biyu to in na tashi ya zan yi dole sai na ƙara kawo wancan rak'o'i sai na ci ko rak'o'i guda biyu ta kwana in zo in yi ba'adi to anan malamai suke tattaunawa kan cewa to su waɗanda suka fita ba su yi ba sallah ba su rama ba su yaje kuma sallar su wanda suka yi ɗauka suka huta ba samu ba wasu suna cewa a wanda suka huta su in labari ya kai musu wannan dole ne ta rama labari ya kai musu haka ya kai musu to a sallar da muka yi ɗazu ga gashi gashi abin da kai to wannan dole ne su rama dole ne su ma su yi abin da kai amma idan labari bai kai musu ba kaga wannan sai ya yi aiki akan cewa labari bai zo musu ba shi ke na sallasta sha amma idan labari ya kai musu sun rama da haka wannan kuma hadisin ya nuna kaza idan aka yi a ƙari a sallah su jira ba da ake yi duk da akwai maganganu malamai wanda su ganin cewa ƙari ko ri da sauransu amma malamai na malikiya suna ganin cewa idan ƙari aka yi a sallah idan ƙari aka yi a sallah to wannan ba a za a yi idan ragi aka yi abin da ma'ana idan ka zo kana yin sallah sai ka tsara abin da babu shi raka uku sai sai kai hudu ko kuma ka karanta ka tsara wata sujada ko tsara wani abu a cikin sallah to a lokacin nan ba adi za ka yi idan kuma ragi ne kai ka rage wani abu wanda ya kamata ka zo da shi a cikin sallah ga wannan hali abdi za ka yi kaga anan manzala sallama sai yi ba adi saboda wannan ƙarin da aka samu na maganganu a wanda su ba sa cikin sallah da kuma a da cewa wannan dai abin da su yi da aka karo su bayan da an sallame to duka wannan ana itibabin cewa ari ne wanda ya nuna cewa a yi sujada ba'adi sai manzo Allah sallama ya yi sujada ba'adi a lokacin nan manzo Allah bai bai gaskata zule ba saboda bai sami yakini ba amma ba wai akwai wanda suke kan hujja da wannan hadisin kan cewa wanda ba su amsa hadisi a haji a cewa manzo Allah ai yayi shakka a labarin da zai daidai ba shi bai amshi wannan hadisin ba sai da aka wasu sabai sai kara mushi a nan manzo Allah ba kin amsa bai saboda bai sami yake ba a labarin da zai daidai ba shi amma da aka gaya mushi sai ya aiki da magana zai daidai inda haka ne da ma kwata kwata ma da bai ba aiki ma da magana ta zai daidai wannan a gauta kenan a wannan hadisi abin da yake a yake karanta suwa malamai suke cewa wannan hadisi yana nuna cewa ashe ya halitta annabawa ma su ma yana halitta a gare su halin mantuwa da sauran abubuwa wannan yana mazalla yana kudi hadisi innama ana basharun mithlukum an sa kama kan sau a arad a arad shi ne bai bai wanda bayi yake samun su su ma annabawa yana samun su hakanan a cikin hadisin cewa hadisin ya nuna mana cewa ashe idan mutum ya ƙare sallah idan mutum ya yanke sallah yana tunanin cewa ya ƙare wannan sallah so sai kuma ta bayyana daga baya cewa wannan sallah bata cika ba to yanzu duk abin da aka yi na bayan wannan sallah kaga yanzu da aka ƙare wannan sallah a biyu an yi ta zance an yi ta magana a cikin sallah amma da aka zo ya aka yi cikowa aka yi ba sabuwar sallah ba aka yi kenan shi ke nuna cewa wannan zancen da aka yi duka a cikin sallah ne aka yi shi amma ko bai bata wannan sallah ba saboda duka zance ne wanda yake da alaka da sallah aka zo aka ciko su kwana aka aka aka aka yi sujada ba hadi hadisi na gaba an abdullahi bin buhairata al-ashi ko ما بين زوال الشمس ما بين زوال الشمس
إلى غروبها na shine al'ashi tsakanin wadawa tsakanin karkatawa rana zuwa wadawa rana قال الله تعالى Allah subhanahu wataala yake faɗi سبح اسم ربك الأعلى وسبح بحمد ربك bila ashi wal العشي ibka aka ce manzo Allah kai tasbihi da sunan ubangijinka bila ashi wal ibka da sahi da mawuci a hadisi na gaba ana abdullahi bin muhainata wa kana min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama an karbo hadisi daga abdullahi bin muhaina yana daga cikin ɗaya daga cikin a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallama salla bihim salla bihim az-zuhra wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi musu sallah az-zuhr fa qama fi rak'atayn al-ulayayn sai manzon Allah ya tashi a raka'a ta biyu ta hauko kaga ne me ya kamata a yi raka'a ta biyu ta hauko zaman sai ya kamata a yi to manzo Allah sai ya tashi walla mai jilis bai zamna ba fa qama an-nasu ma'ahu su mutane suka tashi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta idza qada as-salata sai da manzo Allah ya zo kare sallah ya zo raka'a ta karshe yana tahiyya wantazara an-nasu taslima mutane suke sawara su ji manzo Allah ko ya sallame ko bai sallame ba kawai suka ji kabbara sai manzo Allah ya kabbara wa huwa jalisun yana zamne فسجد سجدتين قبل أن يسلم سيما ذا لا يسجد أبو دابي كافي يسلم ثم سلم لك ما يسلم wannan hadisin shi kuma ya nuna sujada qabli wancan ya nuna sujada ba'di kenan kaga kamar yadda muka ce ragi ne nan akai sai akai qabli can kuma ƙari na sai akai ba'di nan me aka rage zaman tahiya kenan kaga idan mutum yana sallah shi yasa a mai akadan zai cewa idan mutum yana sallah ta sallah ya zo zaman tahiya to sai ya mance to nan da ya mance idan ya tashi ya rabu da ƙasa hannun shi sun rabu da ƙasa gwiwon shi sun rabu da ƙasa to ba zai dawo ba kawai zai huce sallar shi ya huce ya cika sallar shi in ya zo ya yi ƙabli kamar yadda ya zo a wannan hadisi idan kuma ya zo tashi zai tashi daga tahiya sai tuna shi tahiya ce zai to ya yi haka kawai sai ya dawo wannan dawo da babu komai a kanshi ba kabli ba ba saboda wani aibe tashi ba bai rabu da kasa ba inda ya rabu da kasa ne to shine a lokacin nan baya dawo amma kuma suka ce idan kuma ya tashi hannu ya dawo ana shi ma kabli zai saboda ya yi ƙari ya yi rage saboda suna cewa idan ragi da ƙari suka haɗu to kabli ake yi saboda suna cewa janibin ragi ya fi janibin ƙari fari shi ƙari ka yi sallar amma kuma ka ƙara wani abu ne mai amana dai ka zo da abin da ake so ka so ta cika daidai ko amma shi kuma harki ba ta cika ba cikin da ake nufi to dan shi da haka dan sa dan haka shi yasa ake gabatar da janibi na abin da ya shahi na ragi to wannan anan manzala sallallahu alaihi wasallam ragi ne ya rage a zaman tahiya da ya tuna kuma da ya zo karshen sallah sai ya yi kabri shine kafin ya yi sallama sai su jira guda biyu tufana sai ya sallame a hadisin abdullahi dan a hadisin abdullahi ibn buhaina kenan hadisin kuma malamai suke cewa ya nuna cewa ashe a da ake cewa tahiyar mamu sahun abin da ya shahi abin da ya shahi liman na tahi na na ramkanuwa to ya shahi mamu malamai suke cewa wasa abin da ya shahi liman ya shahi mamu amma ramkanuwar da mamu zai yi liman ya dauke shi in dai ba farilla in dai ba ruku bane ba ruku ne bane ya bari in dai ba farilla bane in dai kawai mutum ya wance bai kawanta sura ba ko bai yi tahiya ba ko bai ta sanar Allah wa liman hamida ko bai hudu wani abu dai a sallah wanda ba wajibi ba to liman ya inda yana tare da liman to liman ya dauke mishi babu bari ba ba sai dai in wani abu ne ya bari ko ne fatiha ce bai kawanta ba ko ko ne bai ba sai da aka bullo wata raka'a ko su da ce bai sauransu amma shi kuma duk abin da liman ya yi ya same shi ko da a ce baya ciki wannan rakuno bai same ta ba akwai wanda zai zo sallah kahin ka zo sallah suka yi rafkano su bakka nan so inda ka ka samu wannan sallah ko da ka ne ka samu to ka samu na rafkano in kabli ce ka yi tare da su in ba a ce bayan sun kawai ka yi ba a dinka aha in fatiha bai yi dawa ka dubu fatiha ba ka yi dawa ana iya cewa ka samu wani rukuni ba ka same shi a yi ka yi da fatiha
ilimin yau bai ka yi dawa ai kahin ya dago za ka yi za ka yi sai ka hanyar tsago za ka gaura ka kawo ta hadisi na gaba an abi zuwa ko? babi ne? ok now babul mururi bari mu gani mashi da ƙawo ko? hadisi biyar ne shi malam mahmudu wani bari tsari ana insha Allah wa ta'ala din da an yawa ba a yi ta ba shi yasa da na so a yi hadisi da yawa amma insha Allah da Allah za za a yi da sashi gobe Allah ya kai mu insha Allah wanda mutum da Allah ya kai mu Allah ya kai mu